الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na biyu ga watan jimadal ula hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina 1447 daidai da 24 ga watan goma miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai aisha allah ya kara mata yadda da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuro a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin jami'u tirmidhi na babban malami abu isa tirmidhi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na goma sha hudu a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun karanta babi na arba'in da uku ba ma ja a fi karahiyatil israfi fil wudu'i bil ma' wato babin da yake bayani game da an hana yin ta'adin ruwa a alwala mun karanta hadithin Ubay bin Ka'ab duk da cewa hadisi ne wanda yake yana da rauni da'ifun jiddan kamar yadda bayani ya gabata mun karanta kuma babi na 44 ma ja'a fil wudu'i li kulli salatin wato shi ma hadithin da aka kawo hadisi ne wanda yake akwai rauni a cikin isnadin sa cewa wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin alwala a kowace sallah ko yana da alwala ko ba shi da alwala har ma aka tambayi Anas kaifa kuntum tasna'una antum qala kunna natawadda'u wudu'an wahidan wannan hadisi ne wanda yake yana da rauni saboda akwai Muhammad ibn Ishaq sahibul magazi kenan wa huwa mudallis yana yin tadlisi kuma gashi ya rawaito hadisin da an ana sannan mun karanta duk kusan ruwayoyin da muka karanta na hadisin kusan dukkaninsu mun tattauna akan su da kuma maganganu da malamai suka yi akan hadisan ta fuskar isnadi mun karanta babi na 45 babu ma jaa annahu yusalli salawati bi wudu'in wahidin babin da yake magana akan ya halatta mutum ya yi salloli ga baki ɗayansu da alwala guda ɗaya shi ma mun karanta hadithin da aka samu daga Sulaiman ibn Buraida shi kuma Burai wato daga mahaifinsa yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin alwala a kowace sallah amma da aka zo yaumu wato amul fatih sai manzo Allah ya sallaci sallolin ga baki ɗayansu da alwala guda ɗaya kuma ya shafa akan hukunsa har sayyidina Umar ya tambaye shi cewa ya makin Allah naga kai abinda ba haka ka saba yi ba qala fa amdan fa'altu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina sane nayi wato dan ya nuna halaccin yin haka kenan wannan hadisi ne wanda yake ya inganta kamar yanda Imam Muslim Imam An-Nasa'i da Ibn Majah dukkanin su sun rawaito wannan hadisin mun karanta babi na 46 babu ma ja fi wudu'ir rajuli wal mar'a min ina'in wahid babun da ke magana akan wankan namiji da mace da mazubi guda daya wato miji da mata su wanka tare kenan mun karanta hadithin maimunatu bintul haris inda take bada labarin cewa ta kasance tana yin wanka da ita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wankan janaba daga bokiti guda ko kuma mazubin ruwa guda ɗaya wannan yana nuna halaccin hakan kuma hakan ba laifi ba ne sannan mun karanta babi na 47 ma ja fi karahiyati fadli dahuril mar'a wato babin da yazo na makaruhi ne mace ta yi wanka ta rage ruwa namiji ya shiga ya amfani da shi shi ma mun karanta hadithin al-hakam ibn amr al-gifari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin alwala wato ko wanka ya hana yin wanka da fadli dahuril mar'a to duk da cewa mun karanta kuma babi na 48 ma ja fir rukhsati fi dalika babin da yazo nayi an yi sassaucin wancan hukuncin ana iya yin wanka da ragowar ruwan da mace ta rage domin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hakan a aikace dan ya nuna halaccin haka kamar yadda malamai da suka yi jam'in hadisan suka ce wancan hadisin yana magana akan karahatu tanzihin shi kuma wannan babin da zamu wato ar-rukhsa babi da yake magana akan wato a ja'izancin yin wanka da abin da mace ta yi ta rage domin shi ma mun karanta hadisin da Abdullahi dan Abbas ya ruwaito yace Maimuna bintul Haris ɗaya daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi wanka da ta rage ruwan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wato zai amfani da shi sai take cewa ya rasulullahi inni ya rasulullahi inni kuntu junuban faqala innal ma'a la yujnibu to wannan kusan shine babi na ƙarshe da muka tsaya qala al-muallif rahimahullahu ta'ala babu ma jaa anna al-ma'a la yunajjisuhu shay'un babun da zai magana akan ruwa babu abin da ke canza shi babu abin da ke najasta shi qala haddathana hannadun wal hasan ibn ali al-khallal وغير واحد قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد جود أبو أسامة هذا الحديث فلم يروي أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد وفي الباب عن ابن عباس وعائشة مال أبو عيسى الترمذي كتوى حناد ابن السري دعا الحسن ابن علي الخلال الحلواني الريحاني المكي كنا سنزن تدشي ونن حديثي وغير واحد قالوا سكتي حدثنا أبو أسامة سكتي أبو أسامة حماد ابن أسامة القرشي مولاهم يا زنتد سوى حديث عن الوليد ابن كثير دقى الوليد ابن كثير المدني ثم الكوفي عن محمد ابن كعب محمد ابن كعب ابن سليم القرزي كنا shi kuma an ubaidillahi bin abdullahi bin rafi' bin khadijin an abi sa'id al-khudri daga abi sa'id al-khudri Allah ya kara musu yarda qal abu sa'id al-khudri yake cewa kila ya rasulullah an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya ma'aikin Allah ana tawadda'u min bi'ri buda'a shin zamu iya yin alwala ko wanka da ruwan rijiyar buda'a wahiya bi'irun ita rijiya ce ita wannan bi'ir buda'a rijiya ce yulqa fi halhiyab da ake jefa auduga ta mata da suka yi jinin al'ada a cikinta waluhumul kilab da kuma naman karnuka kare ya mutu sai a jefa shi ciki wannan tuno da kuma abubuwa masu wari wato an duk wayannan abubuwa ne da suna fadawa ko suna zubawa cikin wannan rijiya da kaga rijiya ce wadda take ga ta rijiya amma kuma ga wasu abubuwa na kazanta da najasa suna zubawa cikin ta to sai ainihin wato abi sa'id al-khudri yake cewa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da yin wato hukuncin yin alwala ko tsarki ko wanka da ruwan wannan rijiya duba da irin abinda ke shiga cikin rijiyar na abubuwa na kazanta ko najasa faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay'un ai shi ruwa tsarkakakke ne ruwan tsarkakakke ne babu abin da zai canza shi ya mai da shi najasa kenan karkashin wannan amsa ya halatta su ɗebi ruwan bi'iru buda'a su yi tsarki ko su yi alwala ko su yi wanka da shi kenan ko da najasa ta zuba cikin ruwa in dai ba ta yi yawa ba wadda ta kai adadin ruwan ta yanda ta yi tasiri wajen canzawa ruwan kala ko ta canza masa ɗanɗano ko ta canza sansanar ruwan to ruwa yana nan akan tsarkinsa asalin ruwa mai tsarki ne da haka ba kowane abu ne yake iya canza shi daga tsarki ba sai fa abin da ya yi rinjaye akan ɗaya daga cikin sufofin ruwa guda uku ko dai ɗanɗanansa ko sansanansa ko kuma ainihin wato kalarsa launinsa na fata gane shi yasa malamai suka tattauna game da mas'alar ruwa irin wanda najasa ta shiga cikinsa akwai waɗanda suka ce la ya tanajjasu bi wuqu'in najasati fiha wannan shine kaulin wasu malaman ruwa baya zama najasa dan najasa ta fada cikinsa a haka suka tsaya kawai in dai ruwa ne to najasa ba ta iya canza shi daga sunan ruwa ya koma najasa akwai malaman da suka ce ya tanajjas suka ce ruwan zai iya zama najasa in gayyara in ya canza su wancan malaman na farko ba ruwansu da canji ko rashin canji in dai ruwa ne la yunajjisuhu shay sun yi amfani da zahirin wannan hadisi suka ce in dai ruwa ne la yunajjisuhu shay domin ka duba rijiya ce guda ɗaya duk da malamai sun ce ruwanta yana da yawa amma ka duba yulka fiha alhiyadu audugan mata ta jinin al'ada tana fadawa ciki karnuka in sun mutu mushansu yana fadawa ciki ana zuba datti da abubuwa masu wari cikinta amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai kallo can abubuwan ba ta hanyar canza hukuncin ruwa sai ce ruwa yana nan a yanda yake wannan shine ra'ayin mazhabin malaman farko suka ce innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay'un haka annabi ya ce ruwa mai tsarki ne babu abin da ke najasta shi malamai na biyu suka ce a'a mu ma muna tare da ku cewa ruwa mai tsarki ne amma ya tanajjasu in taghayyara yana zama najasa idan najasa ta shiga cikinsa kuma ta yi tasiri wajen canza shi ta canza masa launi ko ta canza ɗanɗanansa ko ta canza sansanansa ta yadda an kai shi hanci an san ruwa ba shi da wari ba shi da ƙamshi aka kai hanci aka je na wari ko aka kalli kalarsa aka kalar ta canza daga kalar ruwa ko aka ɗanɗana aka ji ɗanɗanansa ya canza daga ɗanɗanan ruwa to suka ce in an samu wannan canjin kuma abin da ya kawo canjin najasa ne to ruwa ya rikide ya zama najasa ya bar ruwa ya koma najasa da haka ba za a yi amfani da shi ba a tsarki ba za a yi amfani da shi ba a alwala ko wanka an gane ko akwai malaman da suka ce dunal kullataini ya tanajjas in dai yawan ruwan bai wuce bokiti biyu ba ko tulu biyu ko randa biyu in dai bai wuce haka ba to zai iya najastuwa amma in dai yawansa ya kai kullatain ya kai tulu biyu ko ka ce bokiti biyu yawan ruwan ya kai haka suka ce to wannan babu wani abu da zai iya yin tasiri wajen canza masa suna daga ruwa ya koma wani abu daban yana nan a matsayinsa na ruwa za a iya tsarki da shi za a iya alwala da shi za a iya sauran al'amura na ibada da shi amma suka ce dunal kullatain amma in ya gaza tulu biyu ya gaza randa biyu ya zama bai kai bokiti biyu ba to anan in najasa ta shiga cikinsa za ta iya tasiri wajen canza masa suna da kuma warware tsarkinsa ta yanda in mutum ya yi tsarki da shi tsarkin zai zama bai ba an gane ko ƙauli na hudu suka ce idan ruwan yana da yawa ta yanda najasar la ya taharraku idan ruwan farkonsa yana motsawa ƙarshensa bai ma san ana yi ba ruwa ne mai yawa kaman kududdufi an gane ko ta yadda in ka zo ka taɓa nan farkonsa can ƙarshen bai ma san ana yi ba to in ruwan irin wannan ne suka ce shi ma baya zama najasa kaga mun samu akawal na malamai wajen guda nawa guda hudu ƙaulin malaman farko suka ce la yunajjisuhu shay suna kan zahirin hadithin ƙaulin malamai na biyu suka ce yatanajjas in taghayyar ƙaulin malamai na uku suka ce in dai ya gaza kullatayin to ya tanajjas wasu kuma suka ce in ya zamanto ruwan kududdufi ne amma in an taba farko ƙarshen yana motsi to shi ma ya tanajjas in ko in an taba farkon ƙarshen bai ma san ana yi ba ko can ɗaya gefen bai san ana yi ba la ya tanajjas na fatan gane قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد جود أبو أسامة هذا الحديث أبو عيسى الترمذي كتاونا حديثي ني حسن كما أبو أسامة أبو أسامة حماد ابن أسامة كنا القرشي جود هذا الحديث ياتي ونا حديثي ميكون فلم يروي أحد حديث أبي سعيد ba a samu wani rawi da ya ruwaito hadithin abi sa'id al-khudri fi bi'ir bida'a da yake magana akan wannan rijiya da ake kira bi'ir bida'a ahsana ba a samu wani rawi da ya ruwaya mafi kyau ba min marawa abu usama sama da ruwayar abu usama wa qad ruwiya hadha al-hadith an ruwaito wannan hadithin min wajhin min gairi wajhin ta fuskoki ba guda ɗaya ba ta fuskoki da dama an abi sa'idin daga abi sa'idin al-khudri wa fil babi a cikin wannan babi an ibn abbas an samu hadisi da aka samu daga abdullahi dan abbas wa aishata da nana aisha wanda imam ahmad da ibn khuzaima da ibn hibban dukkanin su sun roki wannan hadisin babun minhu akhar wani babin wanda ya shafi wannan hukunci na ruwa idan najasa ta shiga cikinsa qala haddathana hannadun qala haddathana abdatu an muhammad ibn ishaq sahibul magazi an muhammad ibn ja'far ibn zubair an ubaidillah ibn abdullah ibn umar عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث قال عبدة قال محمد بن إسحاق القلة هي الجرار والقلة التي يستقى فيها قال أبو عيسى وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه وقالوا يكون نحوا نحوا من خمس كرب Hannadu bin Sari ya zantar da Abu Isa Tirmidhi wannan hadithin shi kuma Abda ya zantar da Hannadu wannan hadithin daga Muhammad ibn Ishaq shi kuma daga Muhammad ibn Ja'far ibn Zubair shi kuma daga Ubaidillah bin Abdullah bin Umar daga Abdullah dan Umar Allah ya kara musu yadda yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul Abdullah dan Umar yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa huwa yus'alu lokacin da ake tambayarsa anil ma'i game da hukuncin ruwa filfalati a cikin sahara inda babu ruwa shine alfalati min al-ardi ai makanul ladhi la ma'a fiha wurin da babu ruwa shine alfalat wa ma yanubuhu min as-siba wad-dawabi da kuma irin abin da ke kai kawo lokaci bayan lokaci zuwa wannan ruwan na zakoki da sauran dabbobi suna kai kawo wajen shan wannan ruwa din qal abdullahi dan umar yake cewa faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce idza kana alma'u qullataini idan ruwa ya zan yawansa ya kai tulu biyu ko ya kai randa biyu lam yahmil alkhabatha yani la yaqbalu hukuman najasa ma'ana ba zai karbi hukuncin najasa ba an gane ko sai dai fa idan ruwan najasar ta yawan da ta kai adadin ruwan ta yanda ta canza masa kala ko ta canza masa ɗanɗano ko ta canza masa ainihin sansanansa to wannan idan ɗaya daga cikin kaloli ko sufofin ruwan nan guda uku suka canza to ruwa yakan tashi daga sunansa na asali ya koma wani abu daban ina fata an gane kaga kenan ka ɗauki hadithin bi'ir buda'a annabi ya ce innal ma'a la yunatahuru la yunajjisuhu shay saboda duk da waɗannan abubuwan da suke fadawa an ka ɗebo za ga ruwan garau da shi to da haka duk da cewa ga wannan sai dai kila kai ka ji kyama ko kyankyamin yin amfani da ruwan saboda ga abubuwan da aka ce suna fadawa kyankyami shi kuma hukuncin sa daban ba haramci bane kai ba za ka yi amfani da shi ba kuma kowace bai shan fura wata ya samu na fata an gane lokacin in kaga in akwai wahalar ruwa kai ma za ka yi amfani da wannan ko saboda kaga bi irin bida'a duk da abin da ke zuzzubawa cikin ta ruwan bai wannan abin bai yi wa ruwan tasiri ba wajen canza masa ɗaya daga cikin sufofin ruwa guda uku da haka in dai ruwa bai canza ba dan dan ka dan ga wani maiko maikon ruwa a sama saboda ruwan da za a yi wanka da shi an dafa a tukunya maiko ya taso sama sai mutum ya taiwa mutane tambaya ko wani dan kanzo an ga ruwan kanzo a can kasa sai mutum ya dinga tambaya ya hukuncin ruwa in dai kalarsa bata canza ba ɗanɗanansa bai canza ba sansanansa bai canza ba alagafata malam yana nan sunansa ruwa za a iya amfani da shi an gane ko قال عبده abdatu ya ce ƙala muhammad ibn ishaq muhammad ibn ishaq sai ya fassara alƙulla da aka ce idza kana alma'u qullatayn alƙulla hiya aljirar shine wani mazibi wal qullatu allati yustaqa fiha wato kamar wata jaka ce kamar salka wadda ake shan ruwa ko ake yustaqa ake ɗebo ruwa ai amfani da shi a cikin ta kamar kana iya cewa bokiti ko dukkan wani mazibi da ake amfani da shi wajen ɗaukar ruwa ana kiransa da ƙulla ƙala abu isa abu isa tirmidhi yake cewa huwa qaulul shafi'i wannan shine ra'ayin imam shafi'i wa ahmad da imam muhammad bin hanbal wa ishaq da ishaq bin rahuya qalu dukkaninsu suka tafi akan cewa idza kana al-ma'u qullatayn in dai ruwa ya kai tulu biyu ko bokiti biyu lam yunajjis shay'un babu abin da zai iya najasta shi malam ya taghayyar rihuhu matukar sansanansa bai canza ba aw da'amuhu ko dandanansa wa qalu suka ce yakunu nahwan min khamsi qirabin yana zama gwargwadon khamsi qirabin yakunu miqdarun qullatayn khamsu qirabin dinnan yakan kai kaman qullatayn din kenan an gane ko khamsu qirabin kamar ridili 500 ridili yawanci wani ma'auni ne da ake kiransa ridili to ridili 500 in dai ruwan bai wuce haka ba bai gaza haka ba lam yahmil al khabas da haka kenan in dai ruwa yawansa yana da yawa shi yasa suka ce idan aka ce ga ruwa cikin bokiti sai aka zo aka yi fitsari a ciki yana nan da tsarkin sa yanzu da yawan ruwan da fitsarin wanne ya fi yawa yanzu ko a gabanka aka tallafa tsarin a ciki in ka ɗebo ruwan ka san sana za ka je yana zarni kalarsa za ta canza saboda ruwan yana da yawa yarin jaye abin da ya shiga na ciki na najasa na fata an gane da haka ruwa yana nan ala tsaharati amin amin duk da cewa wannan hadithin kullataini din malamai sun yi maganganu akan isnadin sa sai dai inna hadithal bab sahihun hadithin da yazo cikin wannan babi hadithi ne sahihi qabilul lil ihtijaj za a iya yin hujja da shi wa kullu ma tazaru bihi anil amali wal qawli bihi fa huwa madfu'un dukkan wani hanzari da malaman da suke kawo raunin hadisin da suke gabatarwa don kar a yi aiki da wannan hadisin ko a ba da fatawa da shi wannan maganar ko hanzarin da suke kawo madufo'un an tunkuɗe shi babu shi da aka hadisin yana nan in dai ruwa najasa ta shiga bata canza masa ɗaya daga cikin sufofinsa guda uku yana nan akan tsarkinsa babu ma ja a fi karahiyatil bauli fil ma'ir rakidi babin da ya zo na an hana yin bawali a cikin ruwan da baya gudu kamar kududdufi wanda a tsaye yake cak ba kamar kogi mai tafiya ba qala haddathana mahmud ibn ghailana qala haddathana abd arrazzaq an ma'mar an hammam bin munabbih an abi hurairata عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن جابر محمود بن غيلان يا زنتد أبو عيسى الترمذي وانا حديثي شيكما عبد الرزاق يا زنتد شي حديث دقى معمر دقى همام ابن منبه ابن كامل الأبناوي الصنعاني اليماني أنغانيكو عن أبي هريرة دقى أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم kada ɗayanku ya yi bawali filma idda'im a cikin ruwa wanda baya gudu ruwa wanda yake a tsaye cak guri guda shine adda'im madawwami a guri ɗaya thumma yatawadda'u min sannan ya ce zai yi alwala da shi to shin wannan hadithin an ce kada mutum ya yi bawali a cikin ruwa madawwami sannan ya alwala da shi an hana shaka ne karahatu tanzihin ko karahatu tarimin suka ce karahatu tanzihin ne domin bawalinsa bai kai yawan ruwan kududdufin ba da aka ba wai ana nufin dan ruwan tsarkinsa ya warware ba ne ina fata an gane karhanci ne akwai nau'i na karhanci ko rashin tsafta a ce kududdufi guri guda yake tsaye amma mutum ya zo yi bawali a cikinsa tunda da mai gudu ne bawalin da mutum ya yaba zai tafi to amma tunda tsaye yake guri guda mutum ya yi bawali a ciki kuma ya zo ya ɗebi ruwan ya alwala wannan an karhanta yin haka ina fata an gane da aka suka ce ba haramun ba ne karahatu tanzihin ne domin bawalin da ya bai canza in idza kana al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabas to ruwan ku diddibi ko ai kaga yafu yafu qullatayn ko da aka ba wai ana nufin ruwan ya zama najasa bane wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun fitar da shi ala Abu Isa Abu Isa Tirmidhi yake cewa hadha hadithun hasanun sahihun wa fil babi an Jabir a cikin wannan babi an samu hadisi daga Jabir wanda Imam Muslim ya fitar da wannan riwaya ta Jabir باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور babin da zai bayani akan ruwan teku ko ruwan kogi mai tsarki ne qala haddathana qutaybatu an malikin wa hawwala sanad wa haddathana al-ansari ishaq ibn musa qala haddathana ma'nun qala haddathana malikun an safwan ibn sulaimin an sa'id ibn salamah من آل بن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به أدشنا أفنتوضأ من ماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته قال وفي الباب عن جابر والفرافسي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وابن عباس lam yarau ba'san bima'il bahr wa qad kariha بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر منهم ابن عمر وابن وعبد الله بن عمرو وقال عبد الله بن عم بن عمرو هو نار وتيبة بن سعيد يا زنتد أبو عيسى الترمذي وانا حديث دق مالك سيكم يتنجى وني إسناد يتي حدثنا الأنصاري يتي الأنصاري شيني إسحاق ابن موسى الأنصاري ya zantar da su wannan hadisin shi kuma al'ansari yake cewa ma'anu alkinani ya zantar da su wannan hadisin shi kuma yake cewa haddasa malik imam malik ya zantar da mu wannan hadisin daga safwan ibn sulaim shi kuma daga sa'id ibn salama min ali ibn al-azraq an al-mughira ibn abi burda mughira ibn abi burda wa huwa min bani abdiddar dan kabilar bani abdiddar ne akhbarahu shi ya bashi labari annahu sami'a abu hurairah ta yaqul yace yaji abu hurairah radiyallahu anhu yaqul yana cewa sa'ala rajulun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce abdullahi al-mudliji ne ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam mutane ne yan su suna yin su a cikin irin manyan tekuna din nan shi ruwan teku za ga baya shayuwa saboda ainihin wato gishirinsa ya yi gishiri da yawa da aka ba iya sha da aka in za su tafi wannan su din tun da babban teku ne akan jiragen ruwa suke zuwa su yi abin nan din to sai su dan samu ruwa na amfani sai su sa a cikin yan salka ko yan butoci ko gora sai su tafi da shi ina fata an gane to idan kuma aka je wani lokaci sai ga ba a samu kifayen ba a kusa sai an nitsa can ciki wani lokaci ma sai an ɗan je wata bakin gaba an sake ajiye jirgin ruwa sannan a ce za a yi su ɗin to wani lokaci sai ga ga babu ruwan amfani shi kuma ruwan da za a yi amfani da shi ɗin wato ɗan kaɗan ne in aka ce za a alwala da shi ko za abin nan zai ƙare kuma za a shiga wani hali in an tashi bukata na sha to shine sai aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi al-mudliji yace ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah inna kunna narkabul bahara mukan yi harkar sufuri a cikin jiragen ruwa ma'ana mukan hau tekuna wa nahmilu ma'ana al-qalila min al-ma mukan dan ɗebi ruwa na amfani kaɗan tare da mu to in muka je wani lokaci sai ya zama to ba mu samu damar yin su a kurkusa ba yanda zamu gama su ɗinmu da wuri mu dawo sai mun yi nisa a cikin ruwa to sai ga wani lokaci muna buƙatar ainihin yin alwala saboda ibada fa in tawadda'ana bihi in muka ce zamu yi alwala da wannan ruwa da muka dan yi guzuri da shi a dishna kishirwa kishi zai dame mu afa natawadda'u min ma'il bahr shin ko zamu iya yin alwala da wannan ruwan tekun tunda ba zamu iya shan sa ba to zamu iya alwala da shi faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce huwa dahuru ma'uhu shi ruwan teku ruwansa mai tsarki ne alhillu maitatuhu sannan mushan sa halal ne an gane ko ruwan teku mai tsarki ne ba kada matsala zaka iya amfani da shi ko kai tsarki ko kai alwala ko kai wanka duk zaka iya yi baka da matsala domin ruwan teku tsarkakakken ruwa ne sannan dukkan abin da ke cikin teku na dabbobin cikin teku to ko da sun mutu halal ne a ci kamar kifi shi kifi muttafaqun alaihi ne malamai duk sun hada kan cewa in an same shi da rai shikenan za a iya yankawa in bai da rai ma alhillu maitatuhu ne wasu malaman suka ce dukkan abin da bai rayuwa sai a cikin teku in ya fito waje mutuwa zai yi ba zai rayu ba to shi ma ya shiga cikin alhillu mai tatuhu wasu suka ce amma banda kwado banda um, wannan kada suka ce banda shi na fata an gane wasu suka ce kuma duk abin da irinsa ana cinsa a tudu tun an gan shi a cikin ruwa shi ma za a ci kamar irin su ragon ruwa irin su agwagwan ruwa suka ce za a amfani da su amma duk dabbobin da ba a cinsu na tudu to ko an haɗu da su a cikin ruwa ba za a ci ba irin karar ruwa irin aladar ruwa da makamantan irin wannan suka ce ba za a ci ba wasu kuma suka ce a'a nassi ya ware kwado annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kashe kwado to wanda abin da aka hana kashe shi to baya halatta a ciki kenan timsa shi kuma suka ce kada ba za a ci ba saboda yana da fika da fika yake farauta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cin kulli dhinabin min as-siba dukkan dabbar da take farauta da fika ba a ci wa kulli dhi mikhlabin min at-tayr da dukkan dabbar da tsuntsun da yake farauta da kumba shi ma ba a ci to sai suka ce wayannan sune nassi ya ware banda kwado banda ainihin wato abin nan abin nan kada domin wannan akwai nasin da ya ware su in ka cire su duk abin da baya iya rayuwa sai a cikin teku in an same shi da rai a yanka in ya mutu ya shiga cikin alhillu mai tatu wasu malaman kuma suka ce a ana la'akari da abin da ke halatta a ci filbarri shi yake halatta a ci filbahari abin da bai halatta a ci shi filbarri to bai halatta a ci shi a cikin ainihin wato kogi kamar wayanda na bada misali irin kare irin alade alhanzir kenan da sauransu suka ce wayannan duk ba za a ci su ba domin na kan tudu ma ba a ci da haka na ruwa ma ba za a ci ba wasu kuma suka ce ku kalli fadin hadisin cewa alhillu maitatu duk abin da ke cikin ruwa mataccensa to yanzu wanda nassi ya ware shi kadai zamu ware kwado kada sauran fa suka ce duk suna cikin alhillu maitatu قال وفي الباب عن جابر a cikin wannan babi an samu hadisi daga Jabir wanda Imam Ahmad ya fitar da shi Ibn Majah Ibn Hibban Ad-Darqutni da Hakim duk sun kawo hadisin Jabir wal Firasi hadisin Firasi Imam Al-Baihaqi ya fitar da shi qala Abu Isa Abu Isa Tirmidhi ke cewa hadha hadithun hasanun sahihun wannan hadisi hasanun ne sahihun Ibn Al-Munzir Ibn Khuzaima Ibn Hibban Al-Hakim Ibn Manda da kuma Imam Al-Baghawi duk sun inganta wannan hadisi wa huwa qawlu aktharil fuqaha kuma wannan magana da kaji ta a cikin wannan hadisi na alma'u ma'ul bahr dahurun sannan alhillu maitatuhu wannan shine ra'ayi ko qaulum da yawa daga cikin alfuqaha cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin waɗanda suke da wannan fatawar ko suke da wannan fahimta cewa ruwan kogi mai tsarki ne mataccen sahalan ne akwai dattijan arziki abubakar radiyallahu an akwai umar akwai Abdullahi dan Abbas wayannan manyan sahabbai lam yarau ba'san bima'il bahr ba sa ganin wani laifi da yin amfani da ruwan teku wa qad kariha ba'd ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam duk da cewa wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun karhanta alwudu a yin alwala bima'il bahr da ruwan teku minhum daga cikin wayanda suke da wannan ra'ayi akwai ibnu umar abdullahi dan umar wa abdullahi bin amr da abdullahi dan amr dan as wa qal shi abdullahi dan amr dan as ma ce huwa narun me ake nufi da huwa narun suka ce annahu arada innahu darun yuri yurithul marada wai wannan ruwan na teku yana da cutarwa yana gadar da rashin lafiya yana gadar da cututtuka amma babu wani dalili sahihi da wannan mazhabin suke da shi da suka dogara da shi wajen karhanta ko hana yin amfani da ruwan kogi at-tadhiru bima'il ba'r sahihun yin tsarki ko amfani da ruwan teku wannan ya inganta kaman yanda wannan shine ra'ayin jumhur as-salaf wal khalaf babu ma ja a fit tashdidi fil baul babin da yazo na tsanantawa game da barin fitsari ko bawali ya taba jikin mutum lalle mutum ya dinga kokarin kaucewa bawali ya dinga fallatsan masa qala haddathana hannadun wa qutaybatu wa abu quraib qalu haddathana waqi'un عن الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما هذا فكان لا يستتر من بولي وأما هذا فكان يمشي بالنميمة قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي موسى وعبد الرحمن ابن حسنه وزيد بن ثابت وأبي بكرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروى منصور هذا الحديث عن مجاهد عن ابن عباس ولم يذكر فيه عن طاووس ورواية الأعمش أصح قال وسمعت أبا بكر محمد بن عبان البلخي مستمل وكي وكيع يقول سمعت وكيعا يقول الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور Hannadu da Qutaiba da Abu Kuraibin sun zantar da Abu Isa Tirmidhi wannan hadisi suka ce su kuma Waki ya zantar da su daga Amash. Amash yake cewa naji Mujahid yana zantar da wannan hadisin daga Dawus, Dawus ibn Kaysan al-Yamani, almajirin Abdullahi dan Abbas. Shi kuma yace daga Abdullahi dan Abbas ya ji wannan hadisi, Allah ya kara masa yadda. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam marra ala qabrayn manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shige wasu kaburbura guda biyu faqana faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna waɗannan kaburbura sai ce innahuma yu'azzabani waɗannan kaburbura guda biyu ana musu azaba ne wama yu'azzabani fi kabirin ba kuma ana musu azaba bane fi kabirin game da wani babban aiki da ba za su iya nisantarsa ba haka wasu suka fassara wa ma yu'azzabani fi kabirin tarkuhu ma'ana barin wannan laifin ba abu bane mai wahala za su iya barin wannan laifin amma suka ki su bari suka mutu suna yin wannan laifin da aka ga irin sakamakon su sun haɗu da azabar kabari wasu kuma suka ce wa ma yu'azzabani fi kabirin ba ana yi musu azaba bane akan wata kaba'ira su a ganin su suna ganin wasa da fitsari ba kabira bane suna ganin annamimanci ba kabira bane ashe ko kabira ce min kaba'irud dhunub amma haza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna ɗaya daga cikin kaburburan yace amma wannan na cikin wannan kabarin fa kana la yastatiru min bawli ya kasance baya suturce jikinsa daga bawalinsa ma'ana yana yin bawali yana fallatsowa jikinsa yana taba shi yana barin bawali yana taba shi akwai ruwayar fa kana la yastanzihu min al-bawl baya tsantsame kansa da tsarkake kansa daga bawali da inda ya samu kansa zai bawali ba tare da istijmari ba ko istinja'i haka zai maida al'aurarsa cikin turoza kawai yayi gaba ina fata an gane Allah ya kyauta wa amma hadha fa kana yamshi bin namima amma shi kuma wannan ɗayan laifinsa ya kasance annamimi ne ya kasance yana ɗaukan zancen mutane ya ɗauki na nan ya kai can ba kuma da niyyar gyara ba da niyyar ɓata tsakani to wannan shi kuma shine aikinsa yawo da annamimanci a ragowar ruwaya ta ce fa akhadha jaridatan rataba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karyi zarbar dabino dan ya fa shaqqa nisfain ya tsaga ta gida biyu fagaraza kulla wahidin ala wa fagaraza ala kulli kabarin wahid sai ya kafa guda daya ya dasa guda daya akan kowane kabari sai ya ce la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yayi basa ina sa rai da fatan Allah zai sassauta musu azaba kafin wannan ganyen ya bushe ina fata an gane kaga kenan daga cikin abin da ke haifar da azaba kabari akwai wasa da bawali wannan malamai sun tabbata sun ce ammatu azabil kabar minhu mafi yawan azabar da ake wa mutane a kabari ta dalilin bawali ne to ga kuma laifi na biyu da ke jawo azabar kabari akwai annamimanci na fata an gane da aka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kari zarbar dabino ya soka a cikin kaburburan yace za su dan samu sassauci kafin ganyen ya bushe na fata an gane to anan ne ba zai suka ce ba za ka an binne mutum a cikin kabarinsa kawai ka ɗauki ganye ka soka ba babu laifi kai alama ga kabarin ɗan uwanka alamar da ba ta gini ba ba ta tiles ba ba ta plaster ba da sauran duk abubuwan da ake wanda bai kamata ba a kaburbura za ga an kewaye kabari an gine shi wani ma an masa kubba an masa rumfa da sauransu wannan duk ya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ana iya sa alama dan a gane ka gane kabarin dan uwanka ko mahaifinka ko wani naka amma ka ce ana iya kuma ainihin wato sanya alamar ya zamanto ka dasa wata bishiya wadda da niyyar cewa sadakatun jariya ga shi mamacin duk abinda tsuntsun da ya ci ko aka sha inuwa ko ya dinga samun lada ba wai irin wannan wanda annabi ya yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wayannan yayi musu haka ne dan ana musu azaba shi yasa suka ce in ka kare danyen dabino ko ganyen dabino ko darbejiya ka soka a kabarin dan uwanka to kamar kai ma amma wahayi cewa ana masa azaba ne ina fata an gane kaga wannan karambani ne bai dace ba eh ala abu isa yawa ana ana son mutum ya hattara ne da bawalin eh amma mutum ya zamanto larura ta sa ya taba shi ya wanke kaga shi baya ciki insha Allah ta'ala amin qala abu isa wa fil babi an abi huraira a cikin wannan babi an samu hadisi daga abi huraira wanda ibnu majah ya fitar da shi wa abi musa abu musa shi kuma ruwayarsa al'imamu tabarani fil kabir shi kuma ya ruwaito ruwayarsa abdurrahman ibn hassana shi kuma ibn maja da ibn hibban sun fitar da ruwayarsa zaid bin thabit shi kuma ban samu cikin malamai waye ya fitar da ruwayarsa ba amma abi bakara shi kuma imamu ahmad da at-tabarani fil awsat ya fitar da ruwayarsa qala abu isa abu isa tirmidhi ce hadha hadithun hasanun sahihun wannan hadithi ne wanda imamu al-bukhari da imamu muslim imamu abu daud imamu nasai da ibnu majah duk sun fitar da shi warawa mansurun hadha al-hadith yace mansur ya fitar da wannan hadithin an mujahid daga mujahid an ibn abbas daga ibn abbas walam yadhkur fihi an tawus amma a tasa ruwayar bai ambaci tawus ba wanda tawus shine wasuɗa tsakaninsa da abdullahi da tsakaninsu da abdullahi dan abbas an gane mujahid tsakaninsa da abdullahi dan abbas akwai tawus wa riwayatul a'amash shi sa riwayar a'amash asahhu tafi inganci qala yace wa samitu ababakarin naji abubakar muhammad ibn hibbana al-balqi mustamali waki yaqul sami'tu waki'an yaqul yace naji waki' yana cewa al-a'mash ahfazu li isnad ibrahim bin min mansur lalle a'mash yafi kiyaye isnadin hadisin ibrahim sama da shi mansur babu ma jaa fi nadhi bawlil gulami qabla an yat'am babu ma jaa fi nadhi bawlil gulami qabla an yat'am babin da ya zo na yayyafa ruwa a bawalin yaro in yaro ya yi wa mutum fitsari ya yayyafa ruwa in dai yaron bai fara cin abinci ba qala haddathana qutaybatu wa ahmad ibn mani'in qala haddathana sufyan ibn uyayna an az-zuhri an ubaydillah ibn abdullah ibn utbah an ummi qais bint mihsan qalat dakhaltu bibni li ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam lam ya'kul at-ta'ama فبال عليه فدعا بماء فرشه عليه قال وفي الباب عن علي وعائشة وزينب ولبابة بنت الحارث وهي أم الفضل بن بن عباس ابن عبد المطلب وأبي السمح وعبد الله بن عمرو وأبي ليلى وابن عباس قال أبو عيسى وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل أحمد وإسحاق قالوا ينضح بول الغلام ويغسل بول ويغسل بول الجارية وهذا ما لم يطعما فإذا طعما غسل جميعا أبو عيسى الترمذي كتاب قتيبة بن سعيد أحمد ابن مني سن زنتد شي wannan hadisi suka ce Sufyan ibn Uyayna ya zantar da su daga Zuhri daga Ubaidillah bin Abdullah bin Utba daga Ummi Qais binti Mihsan al-Asadiya wato yar uwar Okashatu bin Mihsan kenan yar uwarsa ce sahabiya ce cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam mata qala take cewa da khaltu bibnilli na shigo da wani ɗana ɗan ƙarami alan nabi sallallahu alaihi wasallam wajen annabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'kul at'ama yana shan mama bai fara cin abinci ba fa bala alai sai yayi bawali shi wannan yaron akan tufafin annabi sallallahu alaihi wasallam a wata ruwaya a wata ruwaya fa bala ala hijrihi sai wato bawali akan kafar annabi sallallahu alaihi wasallam ko cinyar annabi sallallahu alaihi wasallam fa da abima'in manzo Allah ya sa a kawo ruwa farashahu alai sai yayyafa ruwa a inda wannan yaro ya masa bawali wani hadithi imam al-bukhari da imam muslim sun fitar da wannan hadithi qala wa fil babi an ali yace a cikin wannan babi an samu hadithi daga ali wanda imam ahmad da ashabu sunan banda nisa'i sun fitar da ruwayar ali sannan da kuma ainihin wato aisha wadda imam al-bukhari da imam muslim sun fitar da ruwayar na aisha wa Zainab Zainab ita kuma al-Imam at-Tabarani ya fitar da ruwayarta Lubaba bint al-Haris ita kuma Abu Dawud da Ibn Majah da Ibn Khuzaimah sun fitar da ruwayarta Ummul Fadl bint bint Abbas bin Abd al-Muttalib ita ce dai wancan Lubaba bint al-Haris din wa Abi Sam shi kuma Abu Sam Imam Abu Dawud da Imam An-Nasa'i da Ibn Majah sun fitar da ruwayar Abi Sam Abdullahi bin Amr shi kuma Imam Tabarani fil Awsat ya fitar da ruwaya sa Abi Laila shi kuma al-Imam Tahawi a cikin Mishkilul Athar ya fitar da wannan ruwaya ta sa Ibn Abbas Abdullahi dan Abbas shi kuma Ad-Darqutni ya fitar da ruwaya sa qala Abu Isa abu isa tirmidhi ke cewa huwa ghai wa huwa qawlu ghayr wahidin min ahli al-ilm wannan shine qaulin da dama cikin malamai ba mutum ɗaya ba tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina da tabi'ai wa ban ba'dahum da waɗanda suka biyo bayan su sun tafi akan cewa idan karamin yaro bai fara cin abinci ba yayi maka bawali sai ka ɗebi ruwa ka yayyafa a gurin ya wadatar idan kuma yarinya ta ta yi maka bawali ko da bata fara cin abinci ba sai ka wanke ina fata an gane idan kuma sun fara cin abinci da karamin yaro da yarinya din in sun fara cin abinci yanzu duk hukuncinsu iri ɗaya ne in suka yi bawali sai an wanke ba maganar a yayyafa ruwa kuma an gane ko wa man ba'dahu mithl ahmad wa ishaq kamar imam ahmad da imam da ishaq qalu suka ce yundahu bawlul gulam suka ce ana yayyafa ruwa a bawalin karamin yaro wa yughsalu bawlul jariya amma ana wanke bawalin karamar yarinya wa hadha ma lam yata'ama wannan hukuncin matuƙar ba su fara cin abinci ba fa'iza ɗa'ima in ku suka fara cin abinci gusila jami'an yanzu da ƙaramin yaro da ƙaramin yarinya hukuncinsu ya zama iri ɗaya sai a wanke gaba ɗaya ina fata an gani to wannan ina ganin sai mun sake tattauna wannan matsalar da abinda malamai suka sake cewa a karkashin wannan insha Allah sai ya shiga cikin darasi na gaba abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam